الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح للمدارس هو النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu shiga inna wa akwatuha inna da ‘yar uwanta kamar yadda muka yi kana wa akwatuha bi ma'ana kana da ‘yar uwanta al'amtila misali na farko aljamalu saburun raƙumi mai tsananin haƙuri ne kuma haka ne saboda shi ko ƙaramin yaro yana jinsa inda an sanya masa akala yaro in ya zo ya kama zai tafi da shi ko'ina yaro karami kuma koda zai shiga inda ba a ganin zai abin da nebinsa zai yi saboda haka inda yaro zai kama akalara kuma ya shigo da shi masallacin nabinsa zai yi sai dai ran da ya tawaye kuma to ko mai kula da shi ya kai shekara sittin ne ko saba'in yana kulawa da shi inda ya rakumi ransa ya ɓaci to fasa masa kai yake to larabawa da yake suna mu'amala da rakumi shi yasa suka ce aljamalu saburo wannan ilimi ne na abin da ya shafi dabbobi baicin waɗansu abubuwa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa kulikat to kayfa kulikat din nan akwai bayanai da yawa wasu malaman tafsiri shafi biyar suka yi wasu shafi goma suna bayani a cikin littafansu na tafsiri yasa sun fita daga ainihin abin da tafsirin yake nufi yasa wasu malamai suke cewa irin waɗannan tafsirai ɗin komai akwai amma ban da tafsiri shine babu ai kaga magana ce komai akwai amma ban da tafsiri sai dai in ka karanta kan wato zaka yi ta jin mamakin wasu abubuwa sai a ganka kana ta fada kai kuma daman da inda ka samu su ma wadancan din nazari ne suka yi to jumlan kenan aljamalu saburun aljamalu saburun to idan inna ta shiga ya zai zama ka ce aljamalu saburun in ka shigar da inna ka ce innal jamala saburun dalilin da yasa koyarwar aji yake da daɗi kenan amma ka koyarwar masallaci wuruwurwa ke yi in kana da foundation shi kenan eh amma koyarwar aji za ka sa yara su ce aljamalu saburun aljamalu sai sun saba sun gane yadda wasalin yake sai ka zo ka ce to kuma ga wata kalma inna fa ta shigo innal jamala sai wani ya ce to kaga ba za ka ce innal jamalu ba shi ya saba aljamalu saburun kuma za ka faɗa masa haka ne ya maimaita kamar sau goma don na farkon ya kama hankalinsa kana shigar da wannan sai ya gane cewa eh ga wajen canjin ma ba sai ka nuna masa ba to haka inna take da sauran yan uwanta saboda haka idan ka zo larabci ka ce innal jamalu saburun za ce tab kuma wallahi kaga waɗansu malamai ba suna karatu a social media in kana sauraro ba zai kai dariya wani ga zafin kai ya dage akan wani abu amma jumlar larabcin da zai karanta bai iya ba ba ya karantawa daidai ni na rasa wanda wani irin zamani ne muka shigo eh wallahi kuwa sai ga mutum ya laɗe haka ne haka ne saboda haka za ka ga mutum gashin nan ya rike wani abun nan ya ce ai ga hujjojin wani ma sai ya zo karantawa ma sai ya gagara karantawa to in ka san za ka mai da martani ma wani ai sai kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa sai dai kun san illan wannan in kai ta maimaita hankalin kai tafi wani waje dama baka san waɗansu ka'idodi ba to fa haddace shin da zaka yi da kuskure zaka haddace ina iya tunawa lokacin da aka zo aka fara muka fara koyar da matan aure ya kai kamar 1986 ko 87 86 ko 87 ina jin wani alar mama ba haife shi ba 86 ko 87 malamin sai ya rubuta min a takarda sai in je da wasali da komai sai in je in ta maimaitawa in ta maimaitawa kuma a cikin matan dama ko wanda dan idon su ya bude kasan su mata haka suke in mace ta raina ka a ya ka shiga uku mijinta ne kawai ta raina shi ba zai ko da ke shi din ma ba ya shiga uku eh to ina fata dai an gane wannan jumla aljamalu saburun innal jamala saburun alharamu qadimun pyramid pyramid tsohon waje ne menene pyramid da Hausa to a idala na gela kenan eh kun san irin shi gendala wannan ma bai san dala ba ka gani kai ka san dala to ka ji gashi ka to ka gani a ina jafar ne yau bai zo ba shi ma yayinsa ma ba san dala ba balle shi arama ka yau yau eh to wato ko a hoto mutum zai iya gani ai ko a hoto yana da kyau ku nema a hoto ku gani dalilin da yasa ake samun waɗansu littafai na social studies ko na general knowledge eh sun da nan nan Kano ne kusa da mu a da aka yi sosai waɗansu garuruwa ma sun dan fara amma kamar na Kano ya fi girma tunda nan ne matattara ko za a tara buhuhunan gyada da wani irin design na pyramid pyramid din nan a kasar misira yake yana ɗaya daga cikin wuraren da ake zuwa yawon buɗe ido kuma a cikin pyramid ne aka je inda aka ajiye gawan fir'auna a pyramid ne aka samu kabaruruka da gawawwaki na sarakunansu da yawa su abin da suke magana wannan pyramid din ba san lokacin da aka yi su ba su ana kyauta zato ma kaman aljanu ne suka yi ba mutane ba to amma in ka ce aljanu ne suka yi waɗanda aka bizine a wajen kafaruruka ne na manyan sarakunan alfara'ina su ne ake kiransu alfara'ina fir'auna shi ne sarki na misira a wancan lokaci jam'insa fara'ina zai zama pharaoh yadda suke yi shi ne za a samu duwatsu ne aka samu sai aka yayyanka su kaman kafet din nan duwatsu kaman kafet din nan aka yayyanka su dutse fa dutsin da ka sani ba wai irin wannan wanda ake garabul ba ai shi kana dukansa zai fashe ba irinsa ba dutse irin wanda ake nika duwatsun da a da akan akan abin nan fafuke su su zamo baho na wanka su zamo baho na wanka idan suka fafuke shi yadda ka ga bahuna na yanzu haka ake yi sai a sa sai a huda rami da wani irin kwalba suke yi da me suke yi wallahu alamu kuma kaga sun gyara shi don saboda idan kaje za ka ga samful na wancan zamani kuma lokacin ba su da technology ba su da injina ba su da na'urori to mu dawo kan pyramid pyramid din ya fi ba da mamaki pyramid din yadda ka kafin din na haka za a yanka dutse sannan kuma faɗinsa ya fi haka warai da gaske dun ba lafe-lafe suke yinsa ba faɗinsa ya fi haka sun yi irin waɗannan da yawa ba a san yawan dubbai ɗin da suka yi ba to sai suka rarike ƙasa suka gyara ƙasa sai suka yi ƙofa da suka yi ƙofa sai suka jera waɗannan duwatsu ɗin bisa saɓani haka har sai da ya fitar da tsini a can sama ya firamid saboda haka can ƙwaloluwan sama ba za ka iya hawa ba to su yaya suka yi suka ɗaɗɗora waɗannan abubuwa shi yasa ake ce kaman aljanu ne suka taimaka musu kuma suna nan da babba da ƙarami don sun kai guda biyar a wajen a cikin dizar suka yi su sun kai guda biyar duk duniya babu inda ake da wannan pyramid din sai misra shi yasa in ka je wajen ta ko ina turawa za ka ringa gani su abin mamaki yake ba su akwai kofan da ake shiga ƙasa na faɗa muku ana shiga ƙasa to su a lokacin idan sarakunan su suka mutu a nan suke bizi ne su kowa sai suka yi masa ɗaki da irin zinare da menene da ake tara masa saboda sarakuna a wancan lokacin sun mutu suna tafiya da arzikinsu ne na zinare da azurfa banda na dabbobi to mu lokacin da muka je muka ce to fa shiga da bismillah don kar a shiga wannan waje ya rushe eh to an aka ce maka dutse an fere shi kaman wannan fadinsa ya kai haka kana ganin mutum da zai iya dagawa dutse kurman dutse dutsen da ake kiransa dutse ai yana da wahala mutum da ba zai iya dagawa ba a gefe ma za ka gani ga wasu abin nan ka jaraba dagawa za ga ba za ka iya ba amma su sun sa dubbai saboda yana jin akwai pyramid din da fadinsa ya kai masallacin nan saboda haka in ka shigo za ka ga ɗakuna ne ɗakuna ɗakuna ɗakuna masu shiga suna fita masu abin nan sun samu su AC da na'urori iri daban-daban saboda su a da ba mu sanya suke shiga ba a yanzu babu wannan na'uran to ai haske ma ba za ka gani ba ina za ka je amma kaga su suka yi wannan shine aka ce kadimun tuntunin yake ba san yawan shekarunsa ba ana ganin aljanu ne suka yi wannan yana gwada dan adam yana da basira tuntunin ko ba komai don ko haɗa kai da aljani ya yi wannan ma ci gaba ne amma kamaruruka ne a wajen na sarakunansu na da ina ya ce alharamu ƙadimu in alharama ƙadimu kun san daɗin karanta littafan misrawa fa kenan in dai za a karanta littafan misrawa duk yadda ka yi sai sun cusa maka misra da kairo a ciki sai ka ji kana sha'awa kuma wani abin sai ka je sai ka raina musu wayo yes ba kaman mutanen sudan da sauransu ba daga nan ne ya yi saudiya su ma suka kwaikwaya in suka zo littafansu sai su sa abubuwan da suke saudiya a yi saudiya ma akwai wuraren tarihi a cikin yan shekarun nan ne aka ba da dama a ringa zuwa da hanawa ake yi to inda aka halakar da samuda wani ya je sai ya ɗebo ƙasan ya ce zai zuba wajen sallansa yana kafa goshi ba haka ba ne to ga ai gara tare abin nan eh kamar yadda mutum ya je hubbare a da an je hubbare ana ɗebo abin nan eh ina ina filanin mu ne wanda suka jeje sai ka je hubbare sau nawa kafin ka je aikin haji malam muta ba sau nawa ake zuwa hubbare to sai a kira mutum jaji daga nan kuma sai ka tafi aikin hajji baka je hubbare sau bakwai ban ka tafi aikin hajji ka yi banza in ji su fa eh a da kuma in ka je hubbare akwai kasan da ake abin nan din mu a da duk mun yi sallah akan wannan kasar duk mutumin da ya je hubbare in bai yi sallah ya yi sujada akan wannan farar kasa din ba wallahi yana ganin sallarsa ba ta yi ba to amma kaga gradually a hankali mutane suna gane yawwa kwarai da to ka gani kwarai da gaske na'am innal harama qadimun al imtihanu qaribun jarabawa tana kusa to mu jarabawan mu yaushe zamu yi alimtu anna al imtihana qaribun na sani cewa imtihani yayi kusa az-zahratu nadiratun wato fure a zahara irin furanni din nan nadiratun tana da kyau tana ba da sha'awa kaga abu yana walak walak walak shine asali ya surni yana faranta mun rai annan annan zahrata nadira annan zahrata nadiratu lalle fure din yana walkiya ko yana ba ni sha'awa alkitabu ustazun littafi malami ne asalin kalman ustaz malam walan sun ce asalin kalman faransanci ne ustaz in aka ce ustaz zaharaddin malam zaharaddin kenan shine ustaz amma a yanzu technically ustaz shine farfesa saboda haka a masallaci za a ce maka ustaz ka amsa ko NCE baka gama ba amma su da larabcin aka je a university ana maganan ustaz in ba abin nan ba ka ce a ustaz sai ka ce bal doctora to ka gani ka dan dawo kasa kenan eh saboda an ce al ustaz al doctor al ustaz sai ka ce a bal doctora wato a zai da doctora eh baka kai can ba kenan to fassaran ustaz shine malami ai littafi malami ne ka annal kitaba ustazun kai ka ce littafi malami ne akwai mutumin da in ya samu ido ya karanta littafai iliminsa zai mike amma baka da guide ka karanta littafai wani lokaci kuma rudewa za ka yi alkamaru misbahun wata fitila ne ka annal kamara misbahun kai ka ce wata fitila ne al'asasu kadimun kayayyaki kayayyakin ɗaki su ake kiransu al'asas mu da hausa muna cewa tarkacen ɗaki al'asas tarkace al'usas foundation da sinu al'asas shi ne tarkace properties na cikin gida ko na ɗaki ƙadimin sun tsufa albaitu jadidun ɗakin sabo ne lakin al'asasa ƙadimin sai dai kayayyakin ɗakin tsofi ne irin su kujeru da gado da sauransu alkasa'iru kalila hasaran kaɗan ce shabbatin naru wuta ta tashi gobara kenan lakin nan kasa'iru kalilatu sai dai hasaran kaɗan ne alfaƙihatu na zijatun ɗan itace ya nuna laitar faƙihata na zijatun da ma a ce ɗan itace ya nuna mana kun lura da fasaran hausan da nake yi laita da ma a ce abinda kake tsammani kuma mai yiwa ba mai yiwa ba ne asali haka yake in ka ce a tamanna kaga ina burin burin fa ba zai yi ba kenan saboda haka ka je bishiya ce bishiyan mangoro ko kuma goiba sai ka samu duk 'ya'yan danyu ne to in za ka gwada alhininka sai ka ce laital fakihata na dija da ma a ce 'ya'yan itacen don ka faɗi wannan sai sa ɗan itace nuna amma dai ka yi ka fassara duk wanda yake jin larabci sai ce Allah sarki wannan abin ya ba shi hauki to ga na gaba ma alkamaru tali'un cikin duhun dare ne lokacin da abin nan sai kace da wato wata ya bayyana a ranar farin wata to a cikin duhun dare kuma kana son ka samu wata don ka biya bukatan ka ga hanya ko kuma ka ga wurare sai kace laital kamara tali'un da ma a ce watan ya fito to ai idan wata ya riga yi nusan ba ya fitowa sai lokacinsa ya yi saboda haka ana amfani da wannan kalma ta laita a inda kawai abin ba zai yi ba nan take abin ya yi ba zai yi ba to shine sai ka kawo laita amma la'allafa akwai possibility la'allafa akwai possibility alkitabu rakhisun littafin yana da sauki rahusa la'alla alkitabu rakhisun sai ka ce mai yiwa littafin ina tsammani littafin mai sauki ne to in ka je ka taba yan kasuwa kashi kashi ne wani in ka taba kayansa da sauki wani in ka taba kayansa da tsada almaridu na'imun marar lafiya yana bacci la'alla almarida na'im mai yiwa marar lafiyan yana bacci an je gaida marar lafiya sai ka ce fa la'alla almarida na'imun in ya sha magani yanzu amma barin leka in ka je ka samu yana bacci shikenan wani kuma zaka je ka samu baya bacci na'am albahas kullu misalin fil qism al awwal kowane misali a kashi na farko ya ta'allafa min mubtada'in wa khabar za ku ga yana hade ne da mubtada da khabar wa huma marfu'ani kama alimta su kuwa wasalin su rufu'a ne kamar yadda ka sani wa idza nazarta ila al qism thani idan ka dubi bangare na biyu ra'aita al amsilata nafsaha za ga misalan ne aka sake maimaita su ba da an dakala ala kullum minha bayan ya shiga bisa kowanne daga ciki ahadul ahrufi ɗaya daga cikin harufan nan inna anna ka anna lakinna laita la'alla wa idza ta'ammalta awakhir al-asma idan kaga karshen sunaye fi hadhal qismi a wannan bangare waɗanda suke immediately bayan waɗannan harufa wajattal ismal awwal zaka samu suna na farko mansuban yana da fataha fi kulli al-amsila a dukkan misalai wal ismu sani suna na biyu marfu'an yana dauke da rufu'ansa kamar yadda yake fi jami'iha a cikin dukkan su wallazi ahdasa hadha taghyir wanda ya kirkiro wannan wato ya farar da wannan canji eh dukulu al ahruf al mutaqaddima na dukulu nawa akwai kuskure eh nawa yasa duwalu kuma na ku eh eh du eh دخول الأحرف المتقدمة شغن حروفا نندس كغباتا فهذه الأحرف كاغا ودنن حروفا واتو إذن يعين نن تدخل على المبتدأ والخبر سكن شغا cikin مبتدا da khabar فتنصب الأول sai su na saba ma suna na farko wa yusamma ismaha sai a kira shi wato ismu inna misali wa tarfa usani sukan yi rufu'a ma nabi wa yusamma khabaraha sai a kira shi khabaru inna to kaga wajen lirabi ismu inna kabaru inna ismu laita kabaru laita ismu la'alla kabaru la'alla ina fata an gane wa idza tadabbarta ma'aniya hadhihi al-ahruf sitta idan ka lura da ma'anonin waɗannan harufa guda shida fi amsilatiha a misalan su wajatta zaka samu inna wa anna tufidani tawkid subutil khabari lil mubtada inna da anna suna amfanar da karfafa tabbatan khabar ga mubtada shine yadda na fassara كأن كما تفيد تشبيه المبتدا بالخبر tana amfanar da kamanci kama da wane baya wane inji Hausawa walakin na kuma tatilil listidraki yana zuwa ne lil listidraki wa huwa wato gariskan abu wa huwa man usami min fahmi shay'in ghayr maqsudin a hana mai sauraro ya fahimci wani abu wanda ba shi ake nufi ba duk lokacin da ake magana a ce lakin amma to ana son a kawar da kai daga fahimtar abubuwa da yawa ne sai exactly wannan lakin sai dai to irin waɗannan kalmomi walaita ta dullu ala tamanni husulil kabar laita tana gwada wato fatan faruwan kabar amma kuma ba mai faruwa bane wala Allah ta dullu ala raja'i huquqihi la Allah kuma tana gwada tsammani shi kuma zai iya faruwa wa tamanni yakunu ada li amrin ba'idil husul duk inda ka ji tamanni to a al'adance abu ne wanda ba zai yiwu ba yana da nisa ainu yiwuwansa yana da wahala amma raja amma tsammani fa ya kunu adatan fil umuril qariba al wuqu abinda zai yi hukuwa al qaida al wahida wal 20 inna wa anna inna da anna wa ka anna walakinna walaita wala alla tadkhulu ala al mubtada wal khabar suna shiga cikin mubtada da khabar وتنصب المبتدا في نصب المبتدا ويسمى اسمها اكرايش سننسو وترفع الخبر سنة رفع ما خبر ويسمى خبرها اكرايش سننسو تمرين اول بين كل اسم وخبر كبين من كون سنة ده خبر نا واتولي ل لإن وأخواتها في العبارات الآتية ga ainihin sentences masu zuwa la'alla tufaha kasirun kai ka ce tufa shi ne apple ga wasa suke kiransa la'alla tufaha kasirun mai yiwa apple ɗin suna da yawa a tufa kasirun laital bali da mujtahidun da ma a ce wawa mai kokari ne ka san akwai irin wawan da duk yadda ka yi ba zai abin nan ba sai ka ce laita laital balida mujtahidun la Allah tajir rabihun mai yiwa a tajir mai zai samu riba amma kayayyaki sun fadi amma mai yiwa zai samu riba innan nazafata wajibatun lalle tsafta wajiba ce wajattu annal aqraba mayyitatun na samu kunaman ta mutu annal aqarraba kunama mayyitatun ta mutu imtana al-mataru lakin as-sahaba kasirun ruwa yake sauka shine imtana al-mataru idan hadiri yazo ya gangamo to kalman da zaka faɗa kenan kace imtana al-mataru ruwa yake sauka lakin as-sahaba kasirun sai dai akwai girgije a sama akwai gajimare da hadiri da yawa tamrin sani adkhil inna ala kulli jumlatin min al-jumal al-atiya ka shigar da inna cikin kowace jumla daga jumloli masu zuwa wa shul akhira kulli kalimatin fiha kai wasalin ƙarshen kowace kalma annujumu lami'atun taurari suna walƙiya a sararin samaniya inna nujuma alhiza'u dayyan takalmin mai kunci ne a sayyaratu sari'a motan tana da sauri alba'udu kathir sauro da yawa ya masallaci kenan yasa masu kwanan masallaci suke sa gidan sauro a yin ka zo ka ga gidan sauro a bayan labula ko ina to akwai sauro a wajen kai ma ka dauki darasi wato haka ne na'am ashita'u muqbilun eh alma'u kadirun ruwa a gurbace yake shine ashita kuma lokacin ba yanzu gashi zamu shiga hunturu ba eh zamu shiga hunturu sai dai kuma hunturun nan kaman yana da problem eh kusan hunturun abin nan yana caccanzawa in ba a yi sanyi sosai kamar yadda aka abin nan ba akwai problem sanyi yana kashe cututtuka da yawa yasa in an yi zafi suka samu suka yadu sanyi yakan kashe su da yawa to amma kaga saboda me saboda akwai weather polluted wannan in pollution din nan to sai ya kasance sai ka ga an yi hunturun ma ba za ka gane ba kuma ko waɗansu shuke-shuke sun ba yi sanyi da yawa ba to ba sa yaya da yawa to kaga duniya tana caccanzawa yasa suke cewa suna ɗaukan mataki tuntunin sun yi ƙungiyoyi na lalata yanayi amma kuma su ne masu kirkiro abubuwan lalata yanayi ɗaya kwarai da gaske tamrin salis adkhil laita to ka shigar da laita laitan da tsammani ne ba mai faruwa ba ala kulli jumlatin min aljumal alatiya bisa kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa washkul akhir kulli kalimatin fiha kai wasalin karshen kowace kalma daga cikin su addarahimu kathira to kaga talaka talaka shi da mun zai faɗi wannan bai da komai a share wasi'un hanya tana da yalwa irin waɗansu hanyoyin da ake yi aka ba da kwangila sai a tsotsoke hanyoyi ba za a samu motoci suna kiliya ba albattatu samina agwagwan tana da kitse agwagwa tana da kitse ne agwagwa ok anyway nan da ya ce samina amma da yawa amma dai kama agwagwar ruwa albatta mafi yawa ehe al'utlatu qariba hutun kusa ne albaharu hade kogin yayi shuru eh wannan akwai abin nan duk wanda suka tashi a bakin ruwa a kogi sukan gane in komi yana tafiya normal mutumin ƙauyen ya zo ya duba zai ce maka wannan ruwa ba damuwa ana iya shiga akwai wanda in ya duba kuma zai ce duk wanda ya shiga zai mutu to kar ka yi jayayya da shi abinda zai baka mamaki akwai ruwan da idan ya zo samansa baya motsi ƙasansa gudu yake yi mutum yana shiga zai tafi da shi saboda haka ba zai abin nan ba za a gan shi ba sai inda ya tsaya kana shiga tsulum to kasan ne zai tafi da kai ba za a ganka ba sai inda ya tsaya ya tsayar da kai inda ya tsayar da kai kuma sai dai gawan ka ya hau sama shi ma yana jin kaman gawa na wani lokaci ne in ya hau sama zai abin nan wai mu muna yara haka ce wai aljanu ruwa ne suke abin nan in dan adam ya mutu sai su nuno shi zuwa wani lokaci sai su mayar da shi sai su sake nuno shi sukan yi haka kaman sau uku sai su mayar da shi suka mayar da shi to sai dai ku nemo shi a cikin ruwa yawwa eh haka ne ya gaba ake kuma suka aka ce aljanu ruwa ne to wallahi alam eh haka ne na'am albai wa amin mai sai da kaya amintacce ne to alhamdulillah wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin